إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin talata biyar ga watan zulkada hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 15 ga watan jun shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 21 cikin jirgiyar darussa daga littafin ishratun nisa wallafar al'imamu abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn Ali al-Nasa'i rahmatullahi alaihi. Al'imamun Nasa'i rasuwarsa shekara ta ɗari uku ne da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'adihi wa sallam. Wannan littafi na shi wadda wani ɓangare ne na littafin shi a sunan al-kubra yana karantar da mu ne tafarki na sunan manzan Allah sallallahu alaihi sallama dangane da zaman aure da zaman tarayya da iyalai. Allah ya saka mushi da alkhairi. za mu tashi yayin da malai yake cewa babu itiyanil mar'ati mujabba'a mujabba wato babin da ke bayani akan hukuncin zakewa mace alhalin tayirib da ciki to kafin mu je cikin wannan babin nasu ne wasu tambihi guda biyu ɗaya ya shafi karatun ne fil jumla ɗaya kuma ya shafi darasi ne da muka yi a makon da ya gabata wanda ya shafi karatun nan fil jumla akwai wani akwai wani sako da na samu ne fiye da daga mutane fiye da ɗaya kun san wannan karatukan da muke galibi muna sanya su a kafafen sada zumunta musamman whatsapp da kuma telegram da sauran wurare kuma Allah cikin huwacewarsa suna kaiwa ga mutane na nesa kala daban-daban da na kusa. sai wasu suke min wani kamar a tambaya ko kuma zan iya cewa korafi ko shawara. Wai su ba su ga dalilin da za a ce duk isnari idan aka ja sai an taɓa ɗan wane shi ne ɗan wane mutumin gari kaza yaran su shekara ta kaza suwa na surwaito hadisai shi suna ganin kamar wannan wani abu ne da ya ɗanyi musu zurfi ko kuma dai ba su san amfanin shi to ban ba su amsa ba gaskiya isa nake so na faɗi amsar dan kowa ma in yana da irin wannan tunanin sai ya ci ko kuma koda mutum bai yi tunanin ba wataƙila shi ma bai san amfanin haka ba amma dai kawai yana ganin normal ko kuma wataƙila wasu malamai sun kata da wasu littafai ire-iren waɗannan ko ba ire-iren waɗannan ba ko kuma a yanzu haka ana karanta da littafai masu isnadoji a wurare da dama musamman manyan littattafai irin Bukhari, Muslim da sauran alkutubul arba'a da ire-iren su wataƙila ba kowa ne ake ji cewa in ya zo sai ya faɗa irin wannan magana ba. Shi za a ga abin kamar wani baƙo ko wani bambara kwai ko wani wanda ba a saba ji ba. To iskaliyar ita ce. Malam Aliyu ibn Abdullah ibn al-Madini wanda babban malami ne da ya karanta da Imam al-Bukhari Allah ya gafarta musu gaba kida Imam al-Zahabi ya bada labari a cikin Siru Alamin Nubala cewa wannan malami yana cewa at-tafaqquhu fi ma'anil hadithi nisful ilm wa ma'rifatu rijali nisful ilm yace ilimin hadisi in an tsaga shi gida biyu rabi shine kokarin fahimtar fiqhu saƙon da ke cikin hadisi ta fuskar tarbiyya da shari'a da karantarwa da abin da ke da alaƙa da aƙida ko shari'a duk abin da za a iya fahimtowa a hararo na fiqhu a cikin matanin hadisi yace wannan shine rabin ilimi ɗayan rabin kuma yace shine ma'arifatul rijal sanin waɗannan mazaje haka shi yasa yadda mu malamu sun koya mana shine duk mazajen hadisi idan an bace su ana so ne a yi ta maimaita suwaye su dan a saba da abin don ba abu ne da za ka zauna ka haddace shi kamar wata sura ko wani nassi ko wani formula a kullum idan a hadisi an ce hammad ka san hammadin nan waye agun waye ke riwaya to bai da za ka gane irin waɗannan yau ka ji an ce abdullahi dan madini gobe ka ji an ce ali ibn hujr ji ba ji an ce isma'ilu ibn ukti malikin isma'ilu ibn abi uwaisin a ce ai shine wani shine wani babu yadda za a yi mutum ya gane wannan sai dai yau da gobe to shi za kullun idan malamai suka ambata sai a ce to shine wani wani din nan shine wani ana so ne har abin ya saba a cikin kulluwanmu har mu saba da haka idan mutum shi baya daga cikin wato wanda suke da alaka da ilimi ba ruwan shi da wannan gaskiya tsakani da Allah ba ruwan shi da wannan shi ba dalibi bane shi ba malami bane shi ba mai koya bane kawai shi dai mai neman ya bautawa Allah ne ko ba ruwan shi da wannan to amma kuma wannan karatun da muke yi ƴan uwan mu ɗaliban ilimi suna saurara jama'a kuma wasu ma malaman mu ne sun karanta da mu suna saurara ko da ba za su zauna su saurara sauraren wai suna neman karatu ba amma sauraron su ji cewa ko mun koyi abin da suka koya mana ko mun gani kuma suna gaya mana idan sun ji sannan kuma akwai wanda suke tsararrakin mu ne ko suna sama da mu za su ji kurakurai kuma za su gaya mana za mu gyara da haka wanda bai jin daɗin ana magana akan isnadi to sai dai gaskiya in ba shi haƙuri ko in ba ta haƙuri idan an zo daidai wajen kawai sai kisa hannu ki toshe in an wuce sai ki cire ina ga zai ku sauki ko eh ba zai yi kawai ai ta karantawa ana wucewa ba zai yi ba gaskiya saboda Allah sai dai kawai abin da ya sauka shi da ai to wannan shine tambihi na farko tambihi na biyu a makon da ya shuɗe yan kuntuna yan uwa masu albarka mun yi magana akan hadisai waɗanda suka zo game da batu akan biyayyar aure biyayyar miji to ina so na ƙara mana wasu maganganu wanda malamai suke kallon sa matsayin dawabit wasu ababen lura game da biyayyar aure suna da muhimmanci musansu. Babu na farko wato abin lura mai muhimmanci na farko game da biyayyar aure, mun dai ji hadisan da suka zo game da haka wasu su ko? To abu na farko da ya kamata duk wata mata aure ta lura da shi game da biyayyar take wa mijinta shine ƙudurta cewa wannan biyayyar ibada ce. da itikadu anna ta'ata zawji ibadatun lillah ki kudirce a zuciyarki cewa biyayyar miji da kike yi bautar Allah ce don kin kudirce haka kin ga duk abin da zaki zaki yi shi dan neman lada ne a wurin Allah kuma zaki san cewa bautar Allah tana zuwa dama da mashakka da wahala domin neman aljanna ne aljanna ko ba a samun ta kawai ta hanyar kishin gida zaka duk abin da aka ce bautar Allah ne yana da wani nau'i na wata dan wahala ko zigi na shedan da zai sawa mutum kasala akan yi ko kuma ya tafi hakuwa da jarabawa iri daban-daban ina fata mun gane wannan yanzu kallaki ga saboda karatu alkurani bauta Allah ne sai ki ga shedan ya ta kokarin hana ki kina fara karantawa ki fara jin bacci ki ji kasala ki ji gajiya amma da zaki aje ba ki dauko waye ki sai ki ji kawai kin watsake ko mun nisan dare to saboda bauta ce sai ka daki to haka bautan miji za ta dinga zuwa da abubuwa na jarabawa wani mijin ya zama bai da godiya Allah duk abin da aka mishi bai gani wani ya zama ba a burge shi duk abin da aka yi baya yabawa wani kuma a a yana da gwalewa duk abin da aka yi sai sai ya ce ba haka yake so ba to duk sai ki hakuri da waɗannan saboda bautawa Allah kike karki ce to bari ma in daina kawai wannan babit ne mai muhimmanci babit na biyu shine a a daga cikin abin da zai lazumta miki bautar bautar Allah ta hanyar biye miji da lazumta miki shine girmama ra'ayin mijinki ihtiramu ra'ayi zawj duk sanda kuka yi sabani akan ra'ayi to ki girmama ra'ayinsa ki bi ra'ayin shi koda ba shi kike so ki bi ba game da ga abin da yace ayi ga abin da yace a bari ga irin kallon abincin da yake so ayi ko ga irin kalar wato abin sha ko irin zubin ɗaki da yake so a zuba ko irin decoration ko menene yana da matuƙar muhimmanci a girman ra'ayin miji da da karantarwarsa wato ki kokari ki daina criticizing ra'ayin miji wannan na san yana da yana yi wa mata da yawa wahala in miji ya faɗa dole sai kin tanka sai kin ce ba haka bane musamman ya shafi abin da ke ganin kin bishi masaniya akai wataƙila ya shafi kicin ɗinki ko ya shafi sutura da ya siyo miki ko ababen amfanin gida to sai an nuna mai cewa shi bai iya ba ko an cuce shi ko 'yan kasuwa sun mai wayo wannan yana yin maza zafi sosai a wurin gamu ku dena baya nuna sanin ya kamata sannan a a daga cikin dawabin da malamai suka ambata akwai ashukur yaba wa miji akan abin da yayi na alkhairi ko da yana cikin haƙoƙinsa ki zama kina da yabawa kina cewa Allah ya saka da alkhairi kai mai gida mun gode Allah ubangiji ya ƙara arziki da wadata irin wannan ɗawainiya haka da kake da mu ana wannan wahala ana cikin wannan kuncin rayuwa kake wannan ɗawainiya Allah ya saka maka da alkhairi yana daga cikin dawabi din ashkur kar mu manta duka waɗannan rassa ne akan cewa bautar Allah ne bautar Allah ne sannan a al-mubadara ila tanfidh al-awamir gaggawar aikata abin da yace ayi abin da yace ayi dole ayi gaggawa aikatawa sannan cewa sanin cewa at-ta'atu fi hududi ash-shar da'a ba a yin da'a ka abin da saba wa dokar Allah musan wannan da abin da saba wa dokar Allah ba za a yi da'a ba sannan daga ciki Allah tamtani'a an firashi aw tashabbu'i raghabati jinsiyya kar mace ta sake a same ta tana ƙin zuwa makwancin mijinta ko kuma tana ƙin biya mishi buƙatarsa ta jinsi wannan ya daga cikin abin da muka ji a baya cewa in tana haka za a kwana mala'iku suna tsine mata Allah yana fushi da ita zaka a da halin take ciki wajibi ta zama tana biyan buƙatun shi na ainihin alaƙar jinsi sannan daga ciki akwai ibqa'us sirr ibqa'us sirr rufa wa miji asiri da ya shafi rayuwarsa samun shi abin da ya shafi harkokinsa abin da ya shafi wasu abubuwa da ya sirranta miki ke da shi abin da ya shafi abubuwan da kika sani game da shi to wasu mata suka yi kokarin wannan a halin da ake zaman lafiya amma da zara an samu wata matsala shikenan duka wannan sirri za ta kwashe ta gaya ma kowa wata ma har ta gaya ma yan facebook kawai idan ka ce ta ce hide my id a ɓoye ta wace ce to wannan wani irin ƙauyenci ne jama'a a san a su maza maza suna da mutunta ɓoye asiri har ma wani zai faɗa game da ake rushewa daga wani cikin masu hikima an tambaye shi ba da labarin mata shi ce ya zai ba da labarin mata ta wata ce sirri na bayan suna faɗa ne ba bayan sun rabu aka tambaye shi sai ce ya zai na ba da labarin wata mata a janabiya bai da alaƙa da yanzu a duk yanayin guda biyu ya kiyaye mata sirrinta amma ku mata kuna da ganganci wajen yada wannan sirrin za ta faɗa ma sirikinta uban mijin kenan ta faɗa wa uwan mijin ta faɗa ma kishiyar sauri matar ƙanin mijin ta je gidansu ta faɗa ta je gidan matar ƙaninta ma ta faɗa ta zo islamiyya ta faɗa sannan yanzu kuma a zamanance ta tafi group ɗinsu na whatsapp ma duk ta faɗa ai mijinta kaza yake ga irin laifukan da yake yi ga kurakuran da ya mata ai ma yayi kaza ai kwanaki ma kaza wannan gaskiya saboda Allah kuskure ne babba mu tsoron Allah mu kiyaye ko da rabuwa ta shiga tsakani wannan sirrin da Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza har ki bayyana shi yana da muhimmanci kwarai sannan daga cikin bawabi din suka ce malamai suka ce akwai addu'a lizawj yau miji addu'a alkhairi musamman an zaharul ghaib bai sani ba sanda kika yi azumi zaki sha ruwa sanda kika zo sallar dare bayan karatun alqur'ani bayan an gama kiran sallah daga cikin addu'o'inki ki ware ki dinga yau mijinki addu'a alkhairi ki dinga fatan Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya sa ya kawo muku halas Allah ya buɗa mishi Allah ya shirye shi akan laifukan da kika san yana yi misali yana wasu laifuka ki dinga mijinki wannan addu'a wannan addu'ar idan kin yi Allah zai sa mala'iku su miki irin ta haka yana da muhimmanci shi ma kwarai da gaske sannan akwai kuma at-tajammul lizawj ya zama kina yin kwalliya ta musamman da mijinki saboda ki cika mishi wancan abin da annabi yake cewa idza nazara ilaiha sarratu karki zama wata wata barakisiya haka ga kinan wata barkata ta haka to ku alakanta da abin da faɗa a baya ce yuki kwalliyan ba ma zai noticing ba ko kuma kai noticing ba zai ma yaba ba ko kuma sai dai kushewa ma ke dai ki dan Allah yana nan abin yana burge shi ba ko da bai fara ba kuma za masu shegen girman kai zama suna ganin yana daga cikin karama su su gintse su kawo ba su san kina yi idan ki san ya san kina yi ran da baki kwalliya ba sai ya ce ya ki kamto haka yau kuma dan Allah ji biki to ashe ya san da bambanci kenan ko mun gane sannan a daga cikin gawabi din shine a kar ki shigar da kowa gidansa sai ya idanansa bisa abin da aka sani a al'adance akwai waɗanda ko ba nemi izini ba zai iya barin su shiga wataƙila ƙannanki ne da ƴan uwanki da iyayenki to amma duk wanda kika san cewa ba zai so ya gan shi ko ya ganta a gidan shi ba da izinin shi ba to karke ba kamar yadda muka ji a hadisi sannan kuma akwai al-istizan inda al-khuruj neman izini wajen fita wannan ma mun tattauna akan shi a baya musamman abin da aka san aladance ana neman izini to ki nemi izini sannan kuma abu na ƙarshe shine cewa a a saryatar da kanki wajen yi mishi hidima ki dauka kina ƙasa da shi ki mai hidima shine abin da muka tattauna a ranar mun ji hadisi game da haka hidima na nufin duk abin da ya kamata ki yi don kulawa da shi to ki don ki kula da shi amma dai kar mu manta yan uwa masu albarka cewa abu mafi muhimmanci game da wannan shine cewa da'ar miji bautar Allah ce ba wai ba wai kin kaskanta kanki a gaban mijin bane a'a kina kaskantar da kanki ne ga mahaliccinki Allah da ya ce ki sujuda ki azumi ki karanta alkur'ani kuma shi ya ware wasu mutane ya ce ai musu biyayya shugabanni malamai iyaye dattawa da duk waɗanda Allah ya ce a musu biyayya to ana musu biyayya ne a cikin babuka na bautawa Allah da wallahu ta'ala sai mu kuma cikin karatun da malai yake cewa babu itiyanil mar'ati mujabba babin da ke bayani akan halascin zai zakewa mace ta hanyar rubda ciki mace tana da rubda ciki mijinta ya sade ta a haka me hukuncin wannan ana cewa mujabbatu ana cewa kuma mujabbiya mujabbiya ayi ma mimun damma da kuma jimun mai fataha da da ba'un wata ke mai digo daya da shadda mujabbi ko mujabbiya ko mujabbaya shi ne abinda zai mana magana a kai malin ya ce akhbarana hilal ibn bishirin qala haddasana hammadu ibn mas'ada an ibn jurayj an an muhammad ibn al-munkadar ibn al-munkadir an jabir ibn abdullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qila lahu innal yahuda taqulu idza jaa ar-rajulu imra'atahu mujabbatan مجباتا جاء الولد أحول فقال كذبت يهود فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم wannan hadisi daga malam hilalu dan bishir al-muzani rasuwarsa shekara ta 246 al-imamu abu dawuda da nasai sun fitar da hadisin sa shi kuma yace daga hamadu dan mas'ada mutumin garin basra ne shi kuma daga cikin rijalu as-sitta ya rasu shekara ta 202 daga Abdurrahman daga Ibn Jurayj shi kuma daga Muhammad ibn al-Munkadir Abu Abdullah Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdullah al-Madani al-Hafiz ɗaya daga cikin manyan malamai cikin tabi'ai shi kuma ya rasu shekara 130 ne bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace daga sahabi Jabir dan Abdullah dan Haram ɗaya daga cikin sahabbai bakwai da suka fi kowa yawan riwaya babban sahabi ne baban shi ma sahabi ne mun ji magana akan baban shi a baya shine Abdullahi dan Haram al-Madini ɗaya daga cikin shuhada Uhud shi wannan sahabi yana daga cikin ƙananan sahabbai ta fuskar shekaru sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekarar shi 16 eh shekarar shi 16 a rayuwa ko makamancin haka sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma yayi karatu ne zurfi kuma ya dade a duniya sanda ya rasu a shekara ta 78 bayan hijira a lokacin shekarar shi casa'in da hudu a duniya ya rayu tsawon rayuwar shi a garin madina kuma ya karantar da mutane da dama cikin tabi'ai ilimin shi ya yaɗu kwarai ya tsufa har ya makanci saboda tsawon rayuwa shine yake ruwaitowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama aka zo aka ce mishi innal yahuda taqulu yahudawa suna cewa idza jaa ar-rajulu ra'atahu mujabbatan idan miji ya sadu da matarsa ta hanyar ya sadu da ita ya zake mata ta baya ba ta kwanta rigingina ba ya zake mata ta baya to suka ce idan an yi haka ja alwaladu ahwan za a haifi yaro mai harari garki faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kadhabat yahudu yahudawa sun faɗi ƙarya ba daidai bane wannan abin da suke faɗa ƙarya ne babu shi a cikin ilimi babu shi a cikin shari'a sai Allah ya saukar da faɗin sa nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna shi'tum lalle matan ku gonakin ku ne ku zakewa gonakin ku anna shi'tum ta dukkan gaba da kuka ga dama Allah ya kwatanta mata da gonaki ta fuskar mallaka da ta fuskar wato cewa wurin da ake zuba iri ne a samu albarka kamar da matarsa wurin da ya saka irinsa na maniyinsa ya samu albarka ‘ya'ya kamar da kuma gonan mutum mallakarsa ce to yana iya ya zo ma gonar in ya ga dama ya bullo ta ɓarin gabas ya ga dama ya bullo ta ɓarin yamma ya ga dama ya bullo ta ɓarin kudu ko ta ɓarin arewa to haka duk yadda mutum ya ga dama zai iya bullo wa matarsa amma a cikin shi wannan hadisin a haka akwai ishara zuwa ga cewa zai zo mata ne ta wato kofar da ake samun ɗa shine ta gaba kenan domin da suka ce a sami yaro in aka sami yaro to bai yiwa ku a sami yaro in ba a sami saduwa ta kofar da ake iya samun yaron ina fata mun gane wannan malam ya sake cewa babu ta'awili qaulillahi azza wa jalla ajalla sana'uhu nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashi'tum babin da ke bayani akan fassarar wannan aya qala akhbarana muhammad ibn abdullah ibn ibn abd al-hakim qala hadathana shu'aib qala akhbarana al-layth ibn al-hadi an abi hazim an muhammad ibn al-munkadir an jabir ibn abdullah daga malam muhammad dan abdullah dan abd al-hakim abu abdullah al-misri wanda al-imamu an-nasa'i kadai yake riwaya daga gunshi a cikin ashabul kutubin sitta ya rasu shekara ta 268 shi kuma yace daga shu'aib ibn al-layth ibn sa'd ibn al-layth ibn sa'd al-misri malam malami ne dan gidan malam al-layth ibn sa'd al-imam muslim ya rawaita hadisi daga gare shi da al-arba rasuwarsa shekara ta 199 shi kuma daga baban shi al-imam al-layth ibn sa'd al-misri ɗaya daga cikin manyan malamai cikin a'immatul islam wanda ake cewa ilimin shi ya fi na imam malik yawa sai dai shi Allah bai huwace mushi ɗalibai da yawa wanda suka kai labarinsa irin na imam malik ba malami ne kuma attajiri kasuwanci da noma da kiwo sun cinye lokacinsa bai samu halin karantarwa mai zurfi irin ta imam malik ba aboki imam malik shi kuma daga ibn al-hajj shine yazid ibn abdullahi ibn usama ibn al-hajj mun ji shi a bayan shi ma wannan rasuwarsa shekara ta 139 yana da hadisi a cikin kutubu sita ga baki daya daga Abu Hazim yanzu wannan da aka ce Abu Hazim sai kawai mu fara waige waige muna cewa wane ne Abu Hazim ba mu san kowaye ba Abu Hazim akwai masu irin wannan alkunya da yawa amma wanda ke nan sunan shi Salamatu ibnu Dinar al-A'raj Salama ibnu Dinar al-A'raj yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba daya ya rasu shekara ta 144 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga malam Muhammad dan Munkadir dinsa wannan malami babban malami ne jama'a cikin tabi'ai Allah ubangiji ya ƙara mishi rahama malami ne kamar da zabi ya siffanta shi yake cewa a a imamun kana imaman bakka'an muta'allim ya kasance limami ne mai yawan kuka idan yana sallar dare sannan muta'allihun mai komawa zuwa ga Allah ya sake siffanta shi a wani zai ke cewa min ma'adin sidik yana daga cikin taskokin gaskiya Allah ubangiji ya gafarta mishi sannan kuma yana daga cikin manyan masana alqur'ani ya karanta da alqur'ani ya karanta da hadisi al-imam malik ibn anas dalibin sa haka sufyan ibn uyayna da sufyan Sauri da abu hanifa duk waɗannan kasurguman malamai ne ko za a yi amfani da kalmar kasurgumin zai siffanta malami ban sani ba amma na so ne in ce manya-manyan malamai ne kowane malami girman shi ake kamar girman dutsen uhud a malanta ko mun gani to duka ɗaliban shi ne Allah ya gafarta mishi al-Imam zahabi a cikin sayar alamin nubala ya ambaci wani labari mai ban tsoro game da wannan bawan Allah wannan bawan Allah wata rana iyalan shi suka bada labari ya zo yana sallar dare sai karanta faɗin Allah subhanahu wata'ala walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azabi yawm al-qiyamah wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun la ilaha illallah wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun astaghfirullah ah wannan malami da ya karanta wannan aya yana sallar dare a cikin suratu zumar kenan ko ya karanta wannan aya fadin Allah cewa waɗanda suka yi zalunci suka yi sabo suka yi kafirci suka kibin Allah Allah ka tseratar da mu daga kafirci da sabo ranar alkiyama Allah yake cewa da sun san za su dinga cewa ina ma da sun mallaki duk abin da ke cikin duniya da kwatankwacin shi a ninka musu duniya da abin da ke cikin duniya na arziki da wadata da ɗaukaka a ce mallaka su ne ga baki ɗaya Allah ya ce da za su samu hali lafta daubihi da sun nemi su bayar da shi su belin kawunansu min su'il azab saboda mummunar azabar da Allah zai musu a ranar alkiyama. Allah ya ce, Wabada lahum min Allahi malam ya kunu ya tasibu. To, da ya karanta ƙarshen wannan ayar, cewa wabada lahum min Allahi malam ya kunu ya tasibu. Zai bayyana musu ga Allah ababen da ba su taɓa tsammani ba. Ma'ana za su ga laifukan da suka aikata da ta'annitin da suka yi da sharɓo matsaloli da suka yi a nan duniya abinda ba su taɓa tsammanin cewa an san sun yi ba abinda ba su taɓa tsammanin an rubuta ba abinda suna ganin bai kai ya kawo ba jama'a za su ga gabaki ɗaya ga waɗannan laifuka sannan za su ga tsananin azabar Allah da kamun Allah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu la ilaha illallah da ya karanta wannan wurin sai ya kasa wucewa yayi ta kuka yayi ta kuka yana wani daki nashi inda yake bautar Allah a ciki kaman dan musallan shi ne matan gidan suka taso junan su wanda take kusa da shi take ta kira sauran matan jama'a ku zo ku ji mai gida ko lafiya aka tare aka yi ta mishi magana alga ta malam ba mu gane me yake damun ka ba me ya faru ne bai ce musu kome ba har sai da aka fita daga gidan aka buɗe ƙofar gidan da daddare aka tafi aka ji aka kira wannan ɗalibin nashi salamatu ɗan dinar saboda ɗalibin shi ne makusanci suka ce ka zo ka ga abin da ke faruwa a gidanmu mai gida yana nan yana zaune a wurin da yake sallah baya aikin kome sai sharɓa kuka mun yi mun yi da shi mana magana ba yake mana magana shi ma wannan ɗalibin da ya zo ya shiga cikin wurin ya je ya gama shi da Allah ya ce don Allah alga ta malam ka gaya mini me ke damunka me ya faru sai ce mushi kaji kaji abin da na karanta hankali na ya tashi aka ce nan suka zauna su bi suka yi ta kuka har asibati da iya ba shi hakuri ba da iya ba shi hakuri ba shi ma da ya karanta mai ce kaji abin da na ji ya suranta mai irin abin da ya tsorata na lahira sai suka yi ta kuka abin su kawai ba su iya ce wa kowa kome ba sai daga baya suke iya ba da labarin cewa ba gafa abin da ya faru saboda ai tana da tashin hankali jama'a Allah ubangiji ya su ya sa mu tsira wannan labari na a cikin tafin siru alamin nubala a tarjamarsa Allah shi kyauta mu koma cikin karatunmu jama'a shine yace daga Jabiru dan Abdullah Jabiru yace annahu kana yaqulu Jabiru yana cewa inna yahuda kanat taqulu yahudawa sun kasance suna cewa idza atay idza utiyatil mar'atu min duburiha idan mutun ya sake ya sadu da mace ta hanyar zake mata ta baya thumma hamalat sai ta ɗauki ciki kana waladuha ahwala to ɗanta zai zo da harari garki fa nazalat hadhihi al-ayatu sai Allah ya saukar da wannan aya cewa nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna shi'tu lalle matan ku suna matsayin gonakin ku ne ku zo musu ta inda kuke so qala akhbarana abdurrahman ibnu abdullahi ibnu abdul hakam qala haddathana ibnu abi maryama qala akhbarani yahya ibnu ayyub wa dhakara akharu أن ابن الحادي حدثهما عن محمد بن المنكدر عن جابر نحوه ya kawo wani isnadin ha ila yau daga malaminsa Abdurrahman da muka ji a baya dan can Ibn Abdullahi Ibn Abdul Hakami daga Ibn Abi Maryam daga Yahya Ibn Ayyub to kamar yadda na faɗa yanzu misali Yahya Ibn Ayyub jama'a akalla zan iya tana akalla mutum hudu masu irin wannan sunan akwai Yahya Ibn Ayyub Ibn Badi shine wannan insha Allah to malamin mun nasai kadai ke riwaya daga gare shi akwai Yahya Ibn Ayyub Ibn Abi Zur'a Uh, ibnu Abi Zur'a wanda yana da hadisi uh, mu'allakan a cikin sahih bukhari yana kuma da hadisi a cikin abu dawud da da tirmidhi akwai yahya ibnu ayyub ibnu uh, ya ibnu ayyub al-ghafiqi al-ghafiqi al-misri yana da hadisi shi a cikin dukkanin al-kutubus sita akwai kuma yahya ibnu ayyub al-maqabiri -al -al wanda yana da hadisi a cikin littafin al-imam al-bukhari shine khalqu af'alil ibadi da sahih muslim da sunan abi dawud da kuma a nan kenan a cikin al-kubra ta al-imam an-nasai to waɗannan yanzu kaga dole a tantance wane ne wannan kamar da ambata ya ibnu ayyub ne ibnu badi al-allaf al-allaf wanda ya rushe ka ta 180 da da da tara eh al-imamu al-imamu at-tabarani ma malamin shi da abul dalibin sa ne abul qasim at-tabarani shi kuma yace wa zakara akhara da shi ɗin da wani a wannan gaba annabin al-had wancan da muka ji ibn al-had ya gaya musu cewa haddathahuma muhammad ibn al-munkadir daga zabir dan abdullahi nahwahu kwatankwacin irin wannan isnadi ina fata mun gane wannan sai ya ci gaba da cewa to to a karkashin wannan jama'a ita wannan riwayar da aka ishara zuwa a nan wajen al-imam muslim ya fitar da ita wanda aka ishara ta zabir dan abdullahi tana nan a cikin sayyid muslim al'imamu a shaukani a cikin nailul autar ya kawo magana game da wato maganganun da malamai suka yi game da hukuncin zakkewa hukuncin game da bayani akan sababin sauka wannan aya za mu ji wasu daga cikin wannan bayanan amma ga bayani a takaice cewa na farko al'imamul ismaili ya fitar da riwaya ta ta hanyar sufiyanu sauri da lafazin cewa barikatan mudbiratan fi farjiha min wara'iha matar ta zama ta tayi buruki tayi goho a a mudbiratan tana tana ainihin wato da ciki fi farjiha amma ya sadda ita ta farjinta min wara'iha amma ya zo mata ta bayanta shine abin da ake nufi wannan sai ya bada mazhaba guda hudu waɗanda za a za a fahimci wannan matsala game da su mazhaba ta farko ita ce mai cewa sababin saukar wannan aya game da saukar aya sababin saukar wannan aya shine an sami wani mutum ne da ya ainihin wato jewa matar shi ta irin haka sai aka saukar da aya wannan mutumin a labari cikakke ana ganin sayyidina Umar ne ko Abu Sa'id al-Khudri zamu ji riwaya da game daga haka sababi na biyu ɗaya daga cikin sababan da aka ambata cewa a'a ayat ta sauka ne don bayani akan izini game da al'azlu da ake yi wa mata azlu shine mutum ya sadu da matarsa amma ya ƙi zuba maniyin cikin ainihin mahaifarta an ruwaito wannan daga sahabi ibnu abbasin ibnu abi shayba ya fitar da riwaya akan haka a cikin musannaf da kuma abdu dan humayd da ibnu jaririn a cikin tafsirinsa da ibn al-munzir da ibn abi hatim da tabarani da hakim sannan kuma arwaito haka har ila daga abdullahi dan umar kamar yadda yake cikin musannaf na ibn abi shayba mazhabi na gaba shine cewa ma'anan anna shi'tum idza shi'tum idan kuna son yin haka ya halasta a cikin wasu lokuta ayi haka ɗayan mazhabin na ƙarshe wanda ya shafi wannan mas'ala shine cewa hakan ya faru ne game da wannan magana da Yahudawa suka faɗa kamar yadda muka ji a wannan hadisi. Da aka dai ta kawo mana waɗannan maganganu don ƙoƙarin bayyana cewa ayar ta sauka tana da asbabun nuzul fiye da ɗaya. To ana samun haka. Ko dai ya zama asbabu ɗin sun auku wani bayan wani sai a saukar da ayar. Ko kuma duk sababi idan ya auku sai a saukar da ayar. Idan wani ya ƙara aukuwa sai a ƙara saukar da ayar a ce dai wannan ayar ita ce dai sababin nuzul ɗinsa. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر wa huwa ibn abdullah wannan kuma daga ibrahim dan ishaq dan makhlad al-hanzali wato ishaq dan rawiya kenan ɗaya daga cikin a'immatul muslimina babban malami cikin malamai Allah ya gafarta masa daga sufyan dan uyayna shine malamin sa har kullum naka ce ishaq ibn ibrahim daga sufyan ba a ce dan wane ba haka muhmal zaki iya rantsewa da abin da zai kashe ki cewa dan uyayna ko mun gani yawwa to daga Muhammad dan Munkadir daga Jabir dan Abdullah duka dai wannan isnadin ne zuwa ga Jabiru kala yace kanatil yahudu taqulu yahudawa a Madina sun kasance suna cewa fir rajuli ya'ti mar'atahu min qibali duburiha fi qubliha game da mutum ya je wa matarsa ta bangaren bayanta amma a cikin gabanta innal walada yakunu ahwala lalle dan zai zama wato mai harari garki fa nazalat sai Allah ya saukar da nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashitu wani abu da ya kamata mu fahimta anan shine yahudawa ashe ba tun yau ba suna da sa ido akan me ake ciki a musulunci da kuma kokarin su kawo musulmai shubha ko su rikita musu addinin su wannan fa suna yi annabi na raye ma kenan sallallahu alaihi wasallama yana kuma daga baya zaka sai mun zama a cikin takatsantsan game da abin da zamu karba a hannun yahudawa su ne za su ce ai in an haihu da yawa za a samu matsala za a kasa biya wa 'ya'ya kuɗin makaranta a kasa tarbiyya su ne masu cewa a yi kaza a yi kaza a yi kaza a ba mata 'yanci ba 'ya'ya 'yanci a yi kaza a yadda da arna a haɗa kai duk wannan maganganu yahudawa ne suke ta mana addini ina fata mun gane wannan قال أخبرنا علي بن معبد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا جعفر يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال wannan riwaya daga Aliyu dan Ma'bad al-Qummi wanda sorry Aliyu dan Ma'bad dan Nuh mutumin Bagdadin Aliyu dan Ma'bad ibn Nuh al-Bagdadi ya rasu shekara 259 daga Muhammad daga daga Yunus dan Muhammad al-Mu'addib al-Hafiz daga cikin rijalus sita rasuwarsa shekara ta 209 daga Yaqub ibnu abdullahi al-qummi wanda yana da a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i shi kuma yace daga malamin sa Ja'far ya ibn ibn Abil Mughira shi ma mutumin Qum ne daga Sa'id dan Jubair babban tabi'in na Sa'id ibn Jubair Abu Abdullah al-Kufi wannan malami wanda shine karshen mutanen da Hajjaju ya kashe kana mujabad da'awa kamar da ake cewa Allah ya ya ya bashi gamdakatar in yi addu'a ba ta faɗuwa ƙasa banza tun yana matashi bai aure ba wani abu ya faru kamar da aka ba da labari yana da wani zakara wanda ya ya aje zakaran ne kamar alam alam wanda zai dinga tasan shi da daddare yana sallah da zaran zakaran yayi cara shi kuma sai miki ya fara sallah kusan zakara kiwon shi akwai falala saboda caran nan da yake tasbihi yana na a cikin littafin alwabilus sayyid wannan karatu a ana yin addu'a annabi ya ce idan ka ji sharan zakara fas'alullaha min fadlihi aka yi zo a cikin riwaya to to wata rana kawai sai zakaran nan bai cara ba ko kuma bai sharan zakaran bane ko yaya shikenan da asuba ta yi ya ga zakaran nan sai ya ga ya makara bai sallar da raba nan sai yake cewa kada Allah ya saka sake yin cara daga nan zakaran nan bai ƙara iya cara ba sai ya zama kurman zakara sai uwar shi ta ce mishi to ina horanka daga yau kar ka sake yi wa wani baka addu'a bakinka yana kamu tun yana yaro karami wannan bai ma ya aure ba an dai san kissar shi da Hajjaju ko da irin rigima da ta faru ya shiga cikin wata fitina ta yakan Hajjaju Hajjaju ya neme shi ya kama shi ya mai mummunan kisa shi kuma ya mai ya mai addu'a kafin ya mutu daga nan Hajjaju ya rude yana yana mafarki yana ganin shi Allah shi kyauta Allah ya gafarta musu gabaki daya an kashe shi a shekara ta 95 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga babban sahabi cikin malaman sahabbai cikin ahlul baiti Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu an abihi qala yace jaa Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya zo ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Rasulullah ya manzon Allah halaktu na halaka qala wa ma wa alladhi ahlakaka menene ya halakar da kai kala yace hawaltu rahali na juya makwanci na arrahal anan yana alkunya akan matarsa kenan alkunya ce akan matarsa kamar yadda muka ta darasin baya ana ana irin alkunya akan haka yace a a falam yarudda alaihi shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi wata amsa ba fa uhiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hadhihi al-ayata sai aka yi manzo Allah wahayin wannan aya ita ce nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna shi'tum yaqulu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqbil wa adbir ka zo mata ta gaba ko ta baya wattaqid dubra amma ka kiyayi dubra wal haidata kuma ka kiyayi zakewa mace tana halin jinin haila wannan riwayar ita ce muka ishara a dazu game da tarihin saukar ayar ta fuskar kasancewar sayyidina Umar shine abin ya faru da shi al-Imam Tirmidhi ya fitar da ita da Ibn Abi Hatim a cikin tafsirin sa da al-Imam Al-Baihaqi a cikin As-Sunan Al-Kabir al-Imam mai littafin Tubatul Ahwazi da yake magana akan sharhin hadisin yake cewa yayi kinaya akan rahal makwanci ne da matarsa yana nufin ya zo mata ta fuskar ya sai ta gabanta amma kuma ta baya ya zo da haka yi kinaya da wannan saboda a cikin shari'a da mutunci akwai kinaya game da abubuwa waɗanda ba a son jin su ƙarara da annabi ya ce mishi wattaqi dubra yana nufin bai halasta mishi yayi ilaji ya sadu ta dubra ba shi yasa a a a a tiri a cikin ƙoƙarinsa na fassara ai yake cewa saboda amfani da aka yi da alharf yana nuni zuwa ga haramcin zakkewa mace ta hanyar saduwa da ita ga dubura domin dubura ba wajen shuka bane yace fa innal harsa yadullu ala ibqa'i dubur ittiqa'i dubur wa anna shi'tum ala ibahati al-iqbal wal idbar wal khitab fi at-tafsiri khitabun amun wannan magana da aka faɗa wajen fassarawa akbil wa adbir magana ce ga magari duk da yake wasu suna cewa mudraji ce ba maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba da aka ce kuma wal haida ma'ana ka kiyayi zuwa wa mace a lokacin tana haila domin haila kazanta ce kuma mun ji a wani hadisi a baya zamu zo mu ji shi ma a gaba cewa wanda duk ya ganganci ya je ya taki matarsa tana haila to zai biya kafara wannan kafara rabin dinari ko kuma dinari guda rabin dinari a yanzu a irin darajar kudin Najeriya rabin dinari yana kwatankwacin a a naira dubu saba'in ne ko wani abu makamancin haka domin rubu dinar a yanzu ya kai dubu talatin da biyar abinda a malikiya ake gani a matsayin karancin sadaki rubu dinar wajen dubu talatin da wani abu ne kin ga nisfu dinar zai zama kamar dubu saba'in dinari zai zama akalla kamar dubu ɗari da arba'in to alama mata ma sadakinta bai kai haka to me kai mutum irin wannan fitina ina fata mun gane wannan wannan hadisi na ila yana nuni zuwa ga wata fa'ida ita ce mun ji a baya cewa an yi hani game da bada labarin sirrorin da ke aukuwa tsakanin ma'aurata a cikin ɗakunan su amma idan ga mas'ala ce ta neman fatawa ko ta neman mafita to babu laifi a je a bada wannan labarin shine abin da Umar yayi ana amma shi ma idan za a bayar to a yi iyayi wajen ganin cewa an yi alkunya sai abin da ya zama dole shine za a faɗa kar mutum kawai je dinga faɗan maganganu haka sakaka haka babu daɗin ji babu babu armashi Allah ya sa mu dace قال أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل قال حدثني عبد الله بن سليمان عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع وأن إسنادي دقى علي دم عثمان دم محمد دم, دم سعيد دم عبد الله دم نفيل أنا تمشي علي بن عثمان النفيلي متمن garin Basra ne rasuwarsa shekara ta 272 shi ma yana daga cikin wadanda al-Imam an-Nasa'i ya kaita da riwaya daga gare su a cikin wato masu al-kutubus sita wannan malami shi kuma yace daga Sa'id dan Isa dan Talid al'imamu al-bukhari ya riwaya daga gare shi da kuma shi annasayi ɗin ya rasu shekara ta 219 ana ce mashi arru'ain shi kuma ya ce daga al-mufaddal ɗan fadala ɗan ubaid abu mu'awiya wani shi ma sika ne daga cikin mujabud da'awa shi ma Allah yana karɓan addu'arsa al-mufaddal ibn fadala ibn ubaid ya rasu shekara ta 181 yana daga cikin malamai masu riwaya cikin kutubu sita shi ma ila yau yace daga Abdullahi dan Sulaiman dan Zur'a al-Himyari Abu Hamza rasuwarsa shekara 136 yana da hadisi a cikin kutubul arba shi kuma yace daga Ka'ab dan Alqama ko at-Tanwahi kenan wanda Bukhari ya fitar da hadisin sa a cikin al-Adab al-Mufrad Muslim ya fitar da hadisin sa da Tirmidhi da Nasa'i da Abu Dawud wannan malami Ka'ab dan Alqama yace daga Abu Nadir shi kuma Abu Nadir yake cewa lallai nafi'u ya bashi labari a abu nadir ya bashi labarin cewa shi abu nadir din ya ce wa nafi'u maula abdullahi ibn umar wannan kasurgumin malamin daga cikin ɗaliban abdullahi dan umar malamin al-imamu maliki nafi'u al-madini Allah ya gafarta mishi nafi'u na daga cikin malamai wanda za a iya cewa Allah ya mishi wata baiwa ta fuskar shi bai da ɗalibai da yawa amma sai zan mishi baiwa wasu ɗalibansu da yawa shi kuma ɗalibin shi yakan zauna yi awa uku wato tun daga kama a yi sallah asuba har zuwa sanda rana za ta yi zawali yana koya maliku karatu shi kaɗai daga shi sai shi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun raina shi saboda bararren bawa ne ba sa buƙatar karatun shi su suna ganin su ƴaƴan ƴaƴa ne ƴantattu masu sharaf shi kuma bawa ne bararre to amma da Allah ya sa ka tunna shi albarka sai zama isnadin shi na daga cikin isnadoji mafiya inganci saboda maliku ya shaharantar da ilimin da haka ba wai yawan ɗalibai ko yawan wanda suka sanka ko yawan shaharar mutum ba a'a albarkati rannan nake ba ku labarin ko ba anan bane al-imamu ibn malik mai littafin alfiya ta ta ta ta ta, ta nahwu din ibn malik yana daga cikin ɗalibai masu talaucin malai masu talaucin ɗalibai bai da ɗalibai ya ta cigiya ya je gari ya zauna ma ya sa a yi shela cewa wane dan wane masanin ilimi kaza ya zo a yi ta bi ana irin yadda ake sanarwa ta da ta san kira a tare a masallaci kaza zai wa'azi kamar yadda kasa ana sanarwa yanzu a masallacin juma'a a facebook a gidan tv a sauransu a ce za a yi wa'azi za a yi lacca wallahi dai zai zo na masallacin da mutane suke zuwa suna can suna kasuwa suna can suna fira haka ya gama shan wahalar duniya ya yi yawo misra ya yi yawo a andalus har ya je ƙasar sham sai ya tarar da ana karanta da sayyid bukhari a wani masallaci to anan ya zauna ya saurari sai kasin sai bukhari sai kuma ya zama shi yake musu taqiqin duk masail na nahwu a littafin duk mas'ala ta nahwu ta wasali ta dabti ta wani wajihi na karatu shi zai faɗa ya ce to wannan mas'ala haka take kuma shine abin da ake dogara da shi yanzu a riwayar bukhari haka Allah ya mishi albarka ta nan dukkan tun sunna da na bukhari yana da lada wataƙila ma nahwu ma halama babu lada ma nahwu tun da dai ba shari'a bane ko to kuma sai aka zo Allah ya sa wa littafin nahawun nashi albarka kuma yanzu duk duniyar da ake karatun nahawu ana jinjina ma alfiya ta dan malu asali ma sai ka kai ka kawo tukuna za ku koya maka shi kamar shine a ce shine mataki na postgraduate a nahawu amma san da yake rayuwa da wannan falala yanzu ku ko ina an san labarin littafin shi to da haka in zaka karantar da karatu yi fatan Allah ya sa mai albarka kada ka rudu da yawan masu sauraron ka ko yawan mabiyanka kar kuma karancinsu ya kashe maka gwiwar bari bari kawai kai da abin da ya samu tunda mutane ba sa son zuwa asa kuma malamin da ya zo masallaci zai lacca ya ga an taru to ya fi caji ya fi jin nishadi ko amma ya ga ba taru ba kawai sai ya ga to ashe ma gayin banza ya ciyo ma shi ya mana Allah shi kyauta me ma nake cewa ne na jinna ta wannan labarin okay uh, nafi'u ko nafi'u ya ce aka abu nazar ya ce wa nafi'u kad aksara alaikal ƙaula ya ce ana ta zancenka algabata malam annaka ta ƙuru wai kana cewa an ibn umara kana ba da fatawa daga ibn umar annahu afta cewa abulai dan umar ya ba da fatawa bi an yi utan nisa'u fi adbarihinna ana cewa wai kai ka ce malaminka maliku malaminka na fi Abdullahi dan Umar ya ba da fatawa akan halastin yin luwaɗi da mata aka ce haka kala nafi'un yace laqad kadhabu alayya yace to ƙarya suke mun walakin ni ni abinda na sani sa ukhbiruka kaifa kana al'amru barin baka labarin yadda abin yake ashe yana tunda ana yin malamai ƙarya su faɗa abu aje a juya a birkita ko a yanki ko ya musu muna fassara shi ba ga abin da ya faɗa amma ga jaka ce ai ya ce ma abin ya halasta shine wani yabo ya tambaye shi sai ce wannan nan ba haka bane yace bari in faɗa maka yadda abin yake yana cewa idan aka tambaye ka abu wanda ba kai ka faɗa ba kai ka ce ba haka bane kaka mai da abin masiba kaka ce in ji dan abu kazan kaza kada kai ka tsananci ko sai kai magana wata take lafiyayya kace ba haka bane idan da annabi yusuf ya ce hiya rawadatni annafsi ka faɗa abin da ka sani kawai ba zai kai fitina ba ko mun gane sai ya ce a abin da ya faru walakin nisa ukhbiruka kaifa kana al'amru inna ibn umara arada al-mushafa yawman wata rana abin dan umar yana karanta mushafi ardu shine kamar sa abin yake ce mishi da yake a makaranta a lodin nan abin nan safi go safi ake ce mishi wanda ake da allo ɗalibai su rubuta ƙur'ani malami ya zo yana biyawa suna bi ana gyarawa to shi ne al'ard ko kuma gabatar da hadda irin da ake makarantar hadda shi ma ardu ne to mu ɗauka ɗayan biyun wato yana sauraron hadda ɗalibai suna gabatar da karatunsu to ba wai za a yi ta saurara ne kawai ana karantawa ana kabbara ba in aka zo kan wata aya take da wata mas'ala ta ilimi sai a tattauna dan ba irin hadda muke ta yanzu kawai ta haddace doran matani ba hadda ce tare da ilimin alqur'ani to da aka zo kan wannan ayar yace hatta balaga nisaukum harthul lakum fa'atu harthakum anna shi'tum da aka zo kan wannan ayar qala na qala si abla da umar yace ya nafi'u kai nafi'u hal ta'lamu ma amru hadhihi alayati ko ka san me labarin wannan ayar inna kunna ma'ashara quraish nujabbi an-nisaa mu quraishawa mun kasance muna burkita matanmu suna saduwa da mata ta hanyar mace ta yi musu wannan juyawar falamma dakhalna al-madinata da muka yi kaura muka zo madina wa nakahna nisa al-ansari muka auri matan mutanen madina al'adan mu ba ɗaya da su ba to da mun ka auri mace da al'ada ku ba ɗaya da su ba ko kika auri mijin da al'ada ku ba ɗaya da su ba to a shirya ma clash of civilization clash of culture za dinga samun matsala game da al'ada wani ma tun akan abinci wani tun akan irin sutura da zaki fita da ita wani tun akan irin yadda ake yin gaisuwa ko da meye da meye zaki dinga yi ma mahaifiyar shi ne ba zaki mata ba za ta samu matsaloli wani in an yi haihuwa meye ake yi meye ba a yi da sauransu duk wannan yana da gaskiya abin da dole ka shirya mishi ka biya farashin wato a intercultural marriage yana da kyau kuma tun wuri sai a fahimci juna abinda za a iya ittifaki a yi abinda za a fahimci juna a tafi aka a karkace a tafi misali yanzu kana bahaushe ka je ka auri mata daga wata kabila suna yin wani irin tuwo da ba ku iya shi ko ba ku ace shi na ni misali ina bahaushe gaba da baya har na gama zamana a ƙasar yarbawa ni ban koyi cin amala ba har yau na yi shekara cir a ƙasar yarbawa na yin wasi iban kuwa cin amala ba a lokacin sai na nemi inda simo yake da haka ko Allah ya kaddara mana wa bayar bayan da haka za ta hakura ta koyi tuwo misali ba zan ci amala ba ba na garin mu bane ban ce ba kyau yawwa ban ce ba kyau ko ban ce ba taba dandana ba amma ni dai bai kwanta min a rai ba misali ko ko a ce kullun ka je ka auri banifiya kana ba fullaci ka saba karyawa da koko da kosai ka saba karyawa kai ba fullaci da koko ta zo tana yin koko da kuli-kuli wani koko mai shagen kauri kamar tuwon zage-zage ɗin nan misali ina za ka yi kara da wannan za ka kara da wannan ba a ni dai ba zan yi ba ba wani a hankali kawai ta koyi irin nagarinmu ba ba gaskiya ba yauwa wani zai iya saboda yana ƙaunata ya haƙura ya ci kar ta ji haushi yana ci yana danna idan shi haka yana ƙarya cewa ya ji daɗi alalin bai ji ba ina misali ne kawai ko ko ka je karo ta bazazzagiya kai mutumin Kano to ta maka fate ko ka zo kana bata gurasa a matsayin abinci rana ta buga waya ta ce ai gidan ba abinci dan gurasa ba abinci bane ta gunta kai kuma shine abinci mafi muhimmanci a gurinka duk waɗannan clash of cultures din suna iya faruwa to shine wannan ya faru suka auri mata a Madina idan aradna minhunna mithla ma kunna nuridu min nisa'ina mutum ne ya ƙara aure mutumin makka ne ya zo da matar shi ɗan makka ya ga wata 'yar madina ya aura sai je yana so ya hulɗa da ita yadda ya saba da matar shi ko matan shi mutanen makka fa idza hunna qad karihna zalika wa azamnahu suka ce kai ba zai yi ba wannan mummunan abu ne suka kiyar da matan wa kana nisaul ansari innama yu'taina ala junubihinna su matan madina abin da suka saba shine mace ta yi rigingina a sadu da ita wanda game da ibn qayyim yake fara a cikin zadul ma'ad shine asalin sura ta asali wajen alakar jinsi fa anzalallahu ta'ala nisaukum harthul lakum fa atu harthakum annashitu sai Allah ya saukar da wannan wannan ma daga cikin kissoshin da suka tabbata a matsayin asbabun nuzul din kenan a kamar da shi Abdullahi dan Umar aka ce ya ba da labari in ji nafi'u wannan yana nan a cikin mushkilul athar na al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi daga cikin fiqhun kamar da muka ji shine ana iya malamai labarin da ba haka suka faɗa ba to idan ka ji yana da kyau ka yi tasabbuti musamman abinda ba a tsammanin irin shi daga irin shi قال اخبرنا الربيع بن سليمان شيني الجيزي كنان كما da muka ji a baya قال حدثنا اصبغ ابن الفرج الفقيه yana da hadisi a cikin bukhari wannan da abu dawud da tirmidhi rasulullah shekara ta 225 shi kuma yace haddathana abdurrahman ibn al-qasim ibn muhammad abdurrahman dan qasim dalibin maliku din nan kenan abu muhammad qultu yace qala qultu li malikin nace wa maliku inna indana bi misra laysa bina sa'ad mu a kasan misra malamin nan da ka sani abokinka al-layth ibnu sa'ad yuhaddithu anil harith ibn yaquba an sa'id ibn yasarin qala qultu li ibn umara yace a a yana ba mu labari cewa yana da isnadi daga al-harith dan yaqub daga wane daga ainihin wato sa'id ibn yasar daga Abdullahi dan Umar cewa sai dan Yasar ya ce na cewa Abdullahi dan Umar inna nashtaril jawari muna siyan mata bayi fa nuhammidu lahunna sai muna musu tahmidi qala sai maliku sai sai sai sai sai Abdullahi dan Umar ya ce wa mat tahmidu me ya tahmid idan aka maka tambaya kai malami ko aka miki tambaya yake malama wani abu baki sani ba sai kice me kaza a miki bayani me kaza wasu suna yawan mana irin wannan tambayoyi suna tsammanin mu malamai ne su mana tambaya ba mu san abu ba sai su ta mamaki ya baka sani ba abu da baka sani ba to sai Abdullahi dan Umar ya tambaya ya ce me tahmid sai ya ce mishi at-tahmidu shi dai tahmidi na atihinna fi adbarihinna mutum sai ya siyi baiwa sai ya dinga saduwa da ita ta dubura ya dinga luwaɗi da ita kala sai ya ce awwa awai ya malu haza muslimun yanzu nan musulmi sai wannan barnan faƙala li maliku sai maliku ya ce mini fa ashhadu ala rabi'ata la haddathani an sa'id ibn yasarin yace to ni kuma ina shaida cewa ni ma rabi'atu rabi'atu dan abdur abi abdurrahman ya bani hadisi an sa'id ibn yasarin daga dai sa'id dan yasarin din can annahu sa'ala ibn umara anhu ya tambaya Abdullahi Umar game daga wannan faqala Abdullahi Umar yace la basa bi yace ya halasta to wannan hadisin ma'lul ah dawo ya kausha cikin mushkil al-athar da ma'anil athar kuma kalli isnadin farko tukunna akwai mawqufi ne ala Abdullahi Umar sannan kuma ya zo da shizuzi shizuzin shine tambayar shine na atihinna min adbarihinna min wato hanyar kenan fi kuma a cikin dubaran za mu zo mu ji cewa akwai hadisi da ya zo da haka wanda ba'ifi ne ya zo da fi a dubarihin nan abin da ya tabbata suna yi wa matansu bayi saɗakarsu shi ne suna musu azalu suna musu azalu ba sa so su haihu idan mutum ya sayo baiwa ga ta nan yana so ya ci gaba da biyan buƙatar shi da ita kuma ya so ta dinga mishi hidima to ba zai bari ta ɗauki ciki wanda ɗauki ciki za ta yi laulayi in ta haihu za ta yi reno wataƙila daga nan za ta zama ta su kurkuce bai so ya asarar kuɗin shi to sai ya dinga mata azulu ya dinga mata azulu don kullum ya so ya ganta kamar budurwa to suna yi ma bayi wannan asali ba sa yi ma mace mata aure azulu aslan sai dai baiwa ina fata mun gane wannan wannan kenan قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموسري قال حدثنا معن قال حدثني خارجة ابن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان لا يرى بأسا ونجد أي رواية وانا رواية شيء ضعيفة akwai magana akan Kharija ibn Abdullah ibn Sulaiman ibn Zaid ibn Thabit malamai sun magana akan shi ta fuskar raunata shi wannan Kharija ibn Abdullah ibn zai ibn abdullahi ibn sulaiman ibn zaid ibn sabit jikan sahabi ne zaid dan sabit yace wai yazid dan ruman yace ubaidullahi dan abdullahi dan umar yace baban shi abdullahi dan umar ya kasance la yara ba'san baya ganin laifi an yi atiyar rajul mar'atahu fi duburiha bai ganin laifin mutum yayi luwadi da matarsa qala ma'anun ma'anu yace wa samitu malikan yaqulu ma alimtu haraman ni ban abinda na sani shine cewa haram shine cewa haramun ne wato haram ne abin kun ga wannan kuma ya saba da wancan abin da aka ce maliku ya ce an ce babu ko shi maliku yanzu fatawar shi shine haramun to sai sake cewa babu ta'wili hadhihi al-ayati ala wajhin akhar babin da ke bayani akan wata fasara daban da aka yi ma aya قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من جيش أبايا ونن قال حدثني أبو بكر بن أبي أبو بكر بن أبي أويس أمين دان uwan Ismail dan Abi Uwais ne wannan dukkanin ashabu kutubul sita in banda Ibn Majah sun fitar da hadisin shi ana ce mishi al-Aisha shi kuma yace daga Sulaiman ibn Bilal wani bararren bawa ne ga dangin Sayyidina Abubakar ya rasu shekara ta 172 yana daga cikin fiqatul a'imma hadisin shi na cikin kutubu sita duka shi kuma yace daga Zaid dan Aslam al-Umari al-Faqih babban malami ne wannan zan fika ta 36 shi ma hadisin shi na cikin kutubu sita gabaki daya daga Abdullahi dan Umar anna rajulan atamra atahu fi duburiha mu kiyaye wannan shi ma an ce fi duburiha shi ma yana akwai magana akan shi da zamu zo mu ci wani mutum yayi luwadi da matarsa fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan dai riwayar da ta Umar din nan ce saboda wata fuska amma kuma da wani kuskure cewa luwadi yayi fa wajada min zalika wajdan shadidan sai kuma ya shiga cikin tashin hankali da damuwa mai tsanani fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum anna shi'tum lalle matanku gonakinku ne ku zo musu da kuka dama sai malai ya ce khalafahu hishamun farawahu an zaid ibn aslam an ata ibn yasar hisham dan sa'ad wanda hasanul hadis ne musu ya fita da hadisin shi da al-arba'a rasulsa shekata 60 ya saba mishi ya saba wane ke ya saba ma ainihin wato Sulaiman dan Bilal shi ya ruwaito shi daga Zaid dan Aslam daga Ata dan Yasar a ganin ba ambaci a tsadan yasar ba wato ya ambace shi ɓauƙufi kenan wannan hadisin akwai kuskure a cikinsa kamar yadda al'imamu ibn lukaim ya bayyana a cikin ma'alimu a cikin tahzibu sunan sharhin sunan abi dawud ya yi bayani dalla-dalla haka imamu shafi ya tabbatar da cewa wannan hadisin lalle kuskure ne kamar da ambata a cikin al'ummu kuma ya kawo hadisan da suka tabbatar da kuskure ne sannan ga wacce riwaya tabbatacciya da muka ji a baya ta labarin cewa Umar ɗin ya zo ya kawo ƙara a taha min duburiha ne ba fi duburiha ba da haka a cikin wannan hashiya ta sunan abi dawud ya bayyana shi al'imamu ibn qayyim cewa haza ghalatun bila shak wannan kuskure ne babu shakka Suleiman dan Bilal ko shi ko Abubakar ibn Abi Uwais ɗaya a cikin su ne kuskure yace fi duburiha da yakon yace min duburiha da haka ba zai zama hujja ba ba daidai ba ne to tambayi da nake so ne mana a ƙarshe shi ne akwai hadisai da suka zo da suka zo akan magana akan haramcin saduwa da mace ta hanyar yin luwaɗi da ita waɗannan hadisai da suka zo da la'anta da haramci ba su inganta ba dukansu tare da cewa hukuncinsu daidai ne haramun ne amma hadisan ba su inganta ba kamar hadisin cewa mal'unun man ata imra'atan fi duburiha wanda yana cikin abu dawuda da kuma nan sunan da nasayi babba hadisi ne wanda yake magana fi inganci mursali ne haka nan hadisin cewa la yanzuru Allah ila rajulin atamra'atahu fi duburiha wanda shi kuma magana fi inganci mauqufi ne amma akwai shawahidu daga Abdullahi dan Umar daga sabai da dama akan wannan shi kuma limamu hakim ya fitar da shi waɗannan bayanan za a iya samu su da wasu ƙare-ƙaren bayanai a cikin littafin talqisul habir na Imam al-Hafiz Ibn Hajar sannan haka a cikin littafin Adda'u wad-Dawa da Ibn Nabawi na dukkanin su na Ibn Qayyim akwai magana game da wannan mas'ala to ƙarshe abin da za a ce shine jama'a ita dubura Allah subhanahu wataala bai halasta ba ta kowace fuska a zakke ma mata ta wannan sannan a ballantana kuma ga wadda ba mata aure ba kamar irin abin da mutane suke yi na zinar dubura kenan domin a da zina da luwaɗi hasana ce da usaina wajen laifi kuma luwaɗin ya fi muni kamar da muka ja baya kamar da kowa ya sani duk wanda yake musulmi ya sani sani na ma'aluman bin addini bi darura cewa luwaɗi mugun aiki ne kamar da Allah ya kira shi da kansa Allah yake cewa waludan id qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin a cikin a'raf Allah yace ata'tuna al-fahishata aka sa mata alu da lanjaye kamar ita kadai ita ce asalin mummuna aiki yayin da zina Allah yace innahu kana fahishatan wani nau'i ne na mugun aiki ita ko al-fahisha asalin mummuna aiki sannan waɗanda suke yi Allah ya ce innahum kanu qauman fasikina a cikin anbiya kenan go mutanen banza ne kamar kace fasikina ɗan iska ne kamar ka zaka faɗa da Hausa ƙarara Allah ya ce bal antum qaumun adun ku mutane ne masu wuce makaɗi da rawa a cikin sautin shu'ara a wurare da dama Allah ya ambace su irin haka bal antum qaumun musrifun masu barna da ka barna ne wuce makaɗi da rawa ne fasikanci ne mummuna aiki ne sannan kuma Allah ya halakar da al'umma ka cokan akan haka su ne ƙaunar lutse kamar da aka sani amma abin takaici ne ambaci cewa wannan barna ta daga cikin barnar ta yada a cikin dukkanin al'ummai tun daga can zamanin ludin har zuwa yanzu mutane ba su fasa ba sannan alaƙar wannan barna da bokanci da tsafi akwai wanda suke yi saboda a shidanin aljanu sun baiwa bokaye wasu dokoki su kuma sun je gun bokayen bokayen za su yi musu asiri na samun mulki ko ɗaukaka ko dukiya sai a ce mashi to ka dinga zakkewa mataka cikin duburata ko ka dinga samun maza kana saduwa da su ko ka ɗauki namiji ka tafi da shi makka ka je ka yi fasikanci da shi irin wannan a harami a cikin haramin Allah a makka ko madina ana yin wannan tsiyar jama'a akwai wanda kuma sai an sai an yi sai ya shafawa azzakarin shi wasu abubuwa na sirkulle ko jinin haila sannan zai yi wannan barna duka don samun shiga a gun fasikan aljanu shedanu su kuma su dinga musu kuɗi ko su sa mutane su dinga jin tsoronsu ko a dinga an taya musu ƙuru'u ko in sun yi magana ba wanda zai musu musu ko makamancin abubuwa irin haka wannan duka barnar tana faruwa a wannan zamanin jama'a babu ma daɗin ji kuma ba irin wannan mahalin ba ko labarin bai daɗin bayarwa raka idan kina da miji ya yi ƙoƙarin ya miki irin wannan fasikanci kake da ta yi bokanci ne ta yi kuma shaɗani ne kawai wani kuma tun suna samari kafin su yi aure a irin kwana da ake tsakankanin anguwanni da kwanan samari su su cika ɗaki kamar 'yan gidan yari to suke sabawa da irin wannan barnar yana daga cikin kuma shu'umcin wato barnan luwaɗi shine tuba daga barnan luwaɗi yana da wahala wannan confession ne daga mafi yawan waɗanda suka yi wannan abubuwan kamar da gaya muku mu mutane sa tsammanin malamai ne mu Allah ya sani mu ba malamai ne kuma mun sani kawai yan takife ne da kuma waɗanda opportunity ya sa muke karantawa to sai mutane su ta mana tambayoyi irin waɗannan sannan da kan za su gaya maka cewa sun yi sun yi su tuba sun kasa saboda idan mutum ya saba yin luwaɗi ko aka yi da shi shi za ku kiyayi jama'a barin 'ya'yanku ƙanana maza suna hulɗa da wasu samari a unguwa ba ku san muke haɗa su kawai wani yin nuna da muke yana son yaron idan ga siyo mishi wannan ya siyo mai takalmi ya siyo mishi ƙwallo in ya gamu ya dinga riƙe mai hannu suna yawo wallahi kar ku yadda daga nan suke ɓata 'ya'yan mutane wannan abin yana faruwa sai a cikin al'umma to wannan yaro ƙarami ɗan shekara biyar shida bakwai in aka je aka mishi irin wannan abin so ɗaya so biyu zai zo ya dinga yi da yan uwan a gida to shine har sai ya girma akan wannan mummuwar ɗabi'a saboda ai shizuz ne disorder ne psychological disorder ne mutum ya saba bai iya bari jama'a kuma yakan haifar da cututtuka iri daban-daban sexually transmitted diseases STDs da ake cewa duk wanda ya san magunguna sawa'un a asibiti yake kwa islamic abin nan traditional medicine zai gaya maka wannan zina ba ta yaɗa wani cutukan kamar da luwaɗi yake yaɗa su a kan gaba shi ne cutar aids cutar sida mai kare garkuwar jiki hiv luwaɗi ya fi yaɗa shi fiye da aids ku bincika ku ga duk inda ‘yan daudu suke zaki ga suna mutuwa ɗaya bayan ɗaya ɗan daudu babu ɗan daudu da ke shekara arba'in a duniya bai cuta ya mutu ba sai wanda allah ya tsare ko ya tuba saboda yaɗuwar wannan abin a cikin al'umma ‘yan daudu ko mun gane zaki ga yanzu kowa ya yi tunanin ‘yan daudun da ya sani duk sun mutu inda ba su tuba ba to haka nan a cikin wato wuraren da ake tara maza zalla kamar boarding houses sai an kiyaye wanda yake da makaranta boarding sai ya kiyaye wannan kamar gidajen yari da kurkuku da wajen yan sanda da ake tara maza su kadai haka nan auren da ake kamfin mazaje kamar wurin wasannin kwallo ko wasu wurare da ake wasu abubuwa wani ma har na addini ba kamar a kamfin ɗayan musabaka isu isu maza su yawa to wani in sha'awar shi ta tashi kawai sai je ya iya wannan fasikancin da haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da rabawa ƴaƴa makwanci da zan sun kai shekara goma sawun mazaje ne su zuriyan ko sirki ne maza da mata ko mata ne zuriyan dole ne ya zama kowa abun kwanciyar shi daban da za a yi a raba abun kwanciyar a yi ƙoƙari a raba ɗin ko da babu arzikin da za a ce kowa gadon shi daban ko ɗakin shi daban ko katifarsa daban a san yadda za a yi dai ya zama an raba ɗin su gane dai cewa kowa na kwanciya ne a makwanci daban ba sa shiyar makwanci ai kokari a dinga yin haka gwargwadon hali saboda wannan illa da take faruwa kuma shari'a ta hana wannan ne saboda abin da ke biyo bayan na waɗannan matsalolin yaɗuwar cututtuka akwai wanda zaki sai a ce an wayi gari tsuliyarsa tana yin tsutsa kuma tsutsotsin nan suka fara tsungulin shi babu abin da zai sa ya ji sauki sai ya je an mishi wannan tsiya akwai wannan akwai waɗanda suke kamuwa da mummunan basir tsuliyar ta zaro ga baki ɗaya sanadiyar haka akwai wanda tsuliyar wato dubarar takan ɓule ba sa iya riƙe kashi ba sa iya riƙe ga'i da aka sai zama koshi da ɗin da yin famfas wannan duk yana faruwa saboda an riga an rarake ta saboda ana ta sanya mata abin da ba mashigar ta bane wannan mun sha samun mata ma da mazajen suka musu irin wannan zaluncin har ya bata mata dubura wani sai an je asibiti an je an mata aiki sannan ga kuma yaduwar cutar AIDS din kuma AIDS kamar yadda muka sani duk wanda yake da shi in ya je ya gamu da wanda bai da shi suka yi alaka ta jinsi to akwai yiwuwar ya dauka shi ma ya je ya sa aure da haka wani network ne na barna sannan kuma ga uwa uba zunubi da abu take dauka a lahira zai gamu da sakamakon shi shi sa hukuncin wanda aka kama yana luwaɗi kamar da malaman salaf suka bayyana shi ne kisa ne kawai gaba ɗaya da wanda ya yi da wanda aka yi da shi ko da an yi mushi fyaɗe ne haka suka ce ko da dabba ce saboda saddu zari'a don wanda aka mushin nan in ma fyaɗe aka mai to in ya ji daɗin abin to ba zai je ci gaba da yi sannan kuma akwai stigma damuwa da zai shiga cikinta yana jin takaici ana takaici da shi ana cewa ga wanda ai wane ya mai kaza zai rasa matar da zai aura ma to da kawai gara a sallame shi kawai tafi lahira ko mun gani ya fi mai sauki ya fi al'umma sauki shine malaman da suka ce a kashe hawan da aka mai suka ce haka domin ka ga mace an aka mata fyaɗe ba za a ce ai mata hukuncin zina ba amma namiji aka mai irin wannan to haka dabba dan tsoron kada wani sakamako ya biyo bayan mummuna ta je ta zo ta rikice ta dinga bin mutane ta ba ko kuma a zo hala wani cuta ya shiga jikinta ta zama wani abin mamaki ko wani abin kallo da aka kawo ce a kashe ta kawai ko kuma a zo dabba ce da ake cin namanta mutane su ci naman wani abu biyu baya duk ana tsoron waɗannan abubuwan saboda munin abin jama'a ya kai ya kawo ne shi sa Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi ya hana fitra ba ta yarda da shi ba hasali ana ibai mutane uzuri akan cewa fitirarsu tana karkata zuwa ga akasin jinsinsu shi yasa kowane ɗan adam yake da nasibi na zina ko mun karancin sa game da muka ja baya amma shi wannan ya saba wa fitira babu mai yin sa sai wanda ya zama karkatacce a fitirarsa ina fata mun gane wannan kuma ce ne mutum ya dinga cin bayan gari gai kaga sai wanda yake hala yana da zautuwa ko taɓin hankali kai ko da mutum ya shiga cikin mahmasa ne ba za a ce ya ɗauki kashi ya ci ba ba za a ce ya ci ba to menene kuma amfanin saduwa da mafitar kashi Allah shi kyauta to don haka wannan fasad ne akhlaqi fasad ne nafsi shari'ar musulunci ta yi hani mai tsanani game da shi da haka a ci gaba da yi mutane wa'azi da hana su kuma kamar yadda na ambata ba za a yadda miji ya yi wa mata ba kuma akan haka za ta iya a ƙi mishi biyayya ko har ma ta nemi su rabu kawai idan ya zama shi ya riga ya waye gari a haka mukan samu bayani kita an ce wata mata ta zo da tambaya cewa ita ta auri mijinta amma ita baya saduwa da ita sai dai ya ce mata shi sai dai dubara shi dubara kawai yake ya za ta yi to wani kamar yadda ambata ya riga ya zama mishi jiki ne ko kuma wataƙila akwai bokancin a ciki ko makamancin haka da haka ba za a yi ba wannan ba shine aure ba ba aure bane wannan wannan fasikanci to amma malamai sun yi magana istisna'in cewa idan mutum ya haka a cikin aure ko za a mai hukuncin wancan 'yan luwaɗin akwai saɓani da malamai suka yi da yawa a kai al'amarin kuma yana komawa ga abin da alƙali ya ga ya fi dacewa don da wata mata ta kai ƙara mijinta cewa ya sanda ita ta dubura mai alƙali zai mishi alƙali zai duba abin da ya kamata bayan binciken shi in aka gane cewa misali dama yana yi ma a wajen aure wato dama ɗan ɗan suruka ne kamar da ake cewa yana iya kashe shi kawai ya kashe shi da waɗancan munanan ayyukan ba tare da ita mata ya kashe ta ba Allah ya samu dace zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh